أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة ولي نعجة واحدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكئا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na shawwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da shidda ga watan hudu dubu biyu da ashirin da hudu a darasin makaratun na ƙarshe cikin sha'aban mun tsaya aya ta ashirin da takwas cikin suratun safi كنا إن شاء الله يوزا متاش آية عشرين دترة تولنا سورة سورة الصاد كهنا أكوي تنبوي كهن تنبيا تنبيا تا ما يمتين ديوا مسألة ومتي لكيشن وتا لكيشن غنم وتا yanwa idan muka dubi islam musulunci babu wani abu wanda musulunci ya dora al'umma kan shi akan shubaha akan wani abu wanda yake da babu shakka yake da kokon tukan shi balle lamarin wata al'amarin kuma lamarin wata abu ne sananne irin abin da yake so ya shigo a yanzu ya gallabi asalin asas na shari'a ta ganin wata 'yan ilimin falaki wanda yan ilimin falaki manzala da ya zo ya isko ana lissahi kitabul falaki suna yi haka ya bar duniya sahabbai suna yi amma na sallar sallama bai ɗora al'umma ba kan wannan abu ya ɗora al'umma kan gani wanda yawan wannan abin manzala ɗora al'umma kan shi na aiki da wata na sallah ko azumi ko layya duk abin shari'a ana aiki da ruya haka manzan Allah ya bar duniya haka wani halifa gaba ɗaya suka bar duniya haka yake ijima'in kamar da hadisun hada cikin fasar ba da ke cewa ijima'in al'umma ne ijima'in na ba magana ba wani matsala kaza ijima'in ba matsala guda cikin wani matsabar da aka sani wanda ɗaya wanda ta yi aiki ko yarda da aiki da ilimin falaki ijima'in al'umma ne ta kan haka haka shi suna bin taimiyya cikin fatawa ne ya kawo wannan matsala cewa magana ru'ya rishin ihtimal akan ilimin falaki shine mazhabar jabu kai ja ijma'i ba don wata ja ijma'i ne da haka yan uwa kenan akan gani aka dora wanda ma yan uwa a standa an samu kuma sa sa wanda suka kawo ra'ayin aiki da falaki su kansu ba su yi magana ba kan rinjaye ilimin falaki akan magana gani suna magana ne akan ana iya aiki da shi mayan cikin maza ba gaba kan babu malamin ɗaya maka baki ɗaya wanda ake dogara da maganar shi a yi hujja da maganar shi babu ɗaya wanda ya ce za a yi aiki da falaki a ture ganin ba su gani babu ba haka ba haka wannan shi ne madogara ta maganar ilimin falaki kenan ba ɗaya wanda ya yarda a ture gani a yi aiki da ilimin falaki kuma a wani malin magabata sun ce ru'ya mustafi ma'ana ganin wata na jama'a mustafida masu yawa ba masu ɗaya kuma za ka ce ma wani wani adali ne inda za a ce wani da wani amma da jama'a masu yawa suka wuce ɗaya su to nan ba a neman adalci na wani a shari'a to in wani shi ne madogara ta al'umma kaddara cewa waksan shari'a tana ake da madogara ko da akwai shuba a misali ta ganin ko misali a sallallahu alaihi wasallama kusan aiki da shari'a abdullahi bin zama'a ga abdu bin zama'a da sa'ad bin abi waqas cikin sahabbai cikin salih bukhari ko da cikin bukhari wannan wurare ya wakana sa'ad bin abi waqas an zo da makka idan so kan kuma magana dalilin wai kusan shari'a tana aiki da madogara da hujja ko da akwai shuba an aiki da asas abdullahi bin zama da shi tare da daukas an zo bude maka sai sa da bin abu wakas ya ce ɗan uwana utuba ya ban wasiya baiwar zama baban sauda mata masar salama ce wannan baiwa ɗanta wannan da yake wurin wannan ɗanta ɗan ɗana ne ita utuba ya ce masa ina maka wasiya ɗan ka zo ka karɓi wannan ɗan ɗanka ne ko ne an zo bude maka sa'ad bin abin waka sai kanu masu adam ce wannan ɗan uwana ne shi a yi shi amma yanzu baiwa tana ina tana gidan zama a gidan zama aka aje shi aka so shari'a ta bada mi shari'a ta bada cewa a lokacin firashi ɗa na mai shimfiɗa ne kirin inda mace ta ayu ɗa na mai shimfiɗa ne wannan baiwa ta ayu gidan zama a nusa na salama da ya ji ba yaro kamar su ɗaya da utuba kamar ko kamar su ɗaya amma an ayi wannan yaro a gidan zama kamar da ta yi amma mai sharata da sharata jiko sharata aiki ana aiki da ɗaya na mai shuguda ne kan wannan hujja manzo Allah ce dan wannan kai zama abin wannan ɗan ɗan gidanku ne ɗan ɗan uwanka ne ka rike ɗan uwanka aka ba wanda aka dan aji shari'a ana ba da wanda ta haifa gidan shi amma kaga zahiri kama kama sa su sare ce kutuba amma da ake wani a alama da tunda kama ce a bashi a shari'a tana nan cewa dalilin shi guda an kan haki ne da ra'ayi a zahiri kashi kama ta da yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci na kasafi na farko sai labinu labinu umayya hukunci farko da aka yi na kasafi da aka zo wanda ya ce na ga matata da wane firmi ta ɓarya aka kirawo mai mata aka kira mata ta ce ƙarya ce aka ta da miji ƙarshe mai aka yi aka yi li'ani miji ya yi rantsuwa hudu ta biyar da da an ci jinin wanda aka shi ita ma ta yi rantsuwa ba ta yi ba me ya aiki da kuna aka aka yi li'ani ana barin ɗa ga oshi da aka ayi yaro yaro kamar su ɗaya da wancan wanda mai mata ya tuhuma ta yi zina zana cikin ba don hukumcin Allah ba da namiji abin da fata makin haddi amma wancan kalmar liyani tun da ayi liyani ya kare mata haddi kun ba ba su wata ba me yawan aiki nan aiki da zahirin shari'a kamin sarki kawo ku kenan kaddara mu muna aiki da hujja manzo Allah ya aike mu akan ruya akan gani dan haka idan aka ce an ga wata jama'a sun ga wata a cikin shari'a ko da ƙarya suke kai ba kama kare kai aiki da nasi shari'a ba ka shuba ko daya ba ka daudar ko daya amma aiki da falaki rudu ne yan wannan wata shekara an yi haka nan shekara uku ba ta wuce yan wasu yan bangaren amurka kace bai wa ga wata afirka aka yada bai ga wata can waje marece france belgium can ma akwai wata abun abun falaki sai suka ce iyayewa a ganshi a senegal ina da aka ma kuma ga wata ba a dora al'umma kan kan kan rudu wanda rudu ne ake falaki yan wa aiki da falaki ya kama rudu a ba gano da yawa rudun da ya kama al'umma yau lokacin sallah lokacin sallah balle asuba abin har kan kan asuba ilimin fadaki hatta na umul qura na makka na makka iya da kuskure dalilin aikin ilimin fadaki ya saba shara wuri dewa har na makka ya wani magana walita usaimin yana magana haka albani ne magana Allah saka musu wani yan uwa sun yi bincike yan uwa kayan abin da zo yan uwa ku ji ba wannan tabbata hata na karin nan da suke kana Najeriya da sauran wurare wanda ke rubuta a takarda kadiba asba da yake rubuce da hakika nan tsaka da shi yan uwa har ko wallahi na sha fita wannan gidan na ina gaba cikin nan zan zo masallaci da asuba in zo da ko tana gaba wannan sai in bi ka san nan babu kwana ko dai har dutse kana kallon gabas kuma babu wata wuta da da an ji an zara sallah nan zan zo yan gabi yan gabi irin ba warke kwanda gabas ni ban hujja malakin koma gida ban sallah amma lokacin nan ni da annaka ta alfajir annaka da ceta ban ganta ba na haka ban sallah ban gaba alfajir ba yan koma gida ina nan ta samu albanin mu Allah cikin wata munakasha sai kawo wannan mas'ala yace yau al'umma dogara da ilimin falaki ya sa kuma cikin hudu ya ce hatta a makka da madina a ce hatta da umar kura suna da kura ko kan sallar asuba da haka a yi haddara kan asuba asali wanda ya kawo abin ya kawo abin ba ilimin addini ya aiki a kusa fashin ilimi ce akwai ta karya ko da gaskiya ya aiki da fashin kazin ya wa mutane ya wa mutane sauki a kai shi ba magana albani ce daga nawa samun matsalolin abubuwa yana samun kuma dogara ana nan ina kanta da shanin wannan rarrasa na usaimin usaimin ma sai kawo maganar kan lokacin sallah ai hakara masalar asuba yace aiki da ilimin falaki ya sa al'umma suna sallar asuba ko kiran sallar asuba kafin lokaci na hakika to ina su tara lokacin saudiya suna ainihin kirtawa bayan kiran sallah kayan sallah amma da ana kiran sallah lokacin asuba bai ba wannan usaimin ne ran wannan dan wato wannan shine wasu malamin dan wasu wani malami ne tayi na musamman kawai masala yace dan uwa a yau ya ce mun yi bincike wani shekara da wanda suka bincike kawai matsaloli garuwa da yawan musulmi aikin ilimin falaki ya san a hakika ƙarshe ya ce idan waɗannan malamai a yau mu mun gani a hakika sun doka da komi ya ce lokaci da yawa bai ba ta sa kuma sallah sau lokaci bai ba shi ya ce da haka kenan wa gare mu kan waɗannan malaman guda biyu musulmin da da albani amma zai taurin kai ɗan umar ƙura sun tsaya kan wannan nasu bayan haka akwai musulmi na amerika north ko wasu al'umma ta suna kan an je ta ayyar bincike zan kun ba cikin logistics za ku gana umar kura ku gana amurka ku gana masa ku gana indonesia ne za ka gana amerika north suna su wannan da malaman an za ka koma ka bincika an ka samu za ka saɓanin lokaci na hakika da yanzu ke rubuta a dewa kurkuram dewa an ka ba da logistics dewa an ka ba za ka ce zai namu wani namu me ya saba ya kai musa namu yan uwa wai akwai malami na aboki na wani algeria shi hana kawo maka da shi ma'anar ba haka nan ya ce ilyas ya ce mun samu matsala a gazawa ya ce mun je wani ba tsohon malami ya zo daga algeria kamin ziyara ya ce ka ni ruwayen da na karanci alfijir kuna sallar alfijir lokaci da yi ba ya ce ni ma na hau ya ban haushi da zaka ce gashi a rubuce ya ce wannan rubutun ba shi ba ne ya ce muka yi kumulti a gazawa muka ta yi bayan gari kwanan kuma suna yi ya ce wallahi ce lokacin zai a rubuce amma ga shi babu a cikin ko ɗaya don mutum albani musulmi sun ce kuskuren da ake yi minti goma sha biyar zuwa ashirin ake wannan kuskuren ana nan gashi kenan yanzu a hakika babu alfijirkin kuma kawai ce babu wani hasken wani hasken mutulani a babu alfijirkin wani kuskuren shi kenan ya ce daga nan sai suka samu wannan namu na suna baye da muke ake da shi da lokacin ba musamman daga na samu shi amma sai muka ga wannan suna baye iya baya da dukkan wanda ka gani wani tsakanin minti goma wani sha biyu wani ishirin shi ne a baya sai muka yi dacewa da gaskiya da hakika idan suka same shi aka zo aka yi wancan amma wannan iya zarwa sai ga haske har bayyana a gabas sai muke ake da wannan muke ake da shi muna da yakon nan a cikin wani kamar lujisiyar na wannan na alamun duna wallan na agirman da abin duna an tazo ka shi za ka jira sauran iya dacewa da wannan nan na alamun duna ko shi wani malin bayanin ne na alamun duna wani nasu lujisiyar kirsu ya yi daidai za ka ɗanwa kowanne ki nema ku tsaya ku diba ibada ta ɗanwa wani magana wai wani wani aiki da falaki ne ba an aiki da gani kudin ba ruwan kudin an diba abu duk na magana a yi aiki ta hakika a zo a diba wanda mukan diba misalin da muke diba duk da shi a rubuce amma gaskiyar asuba an san matsala wuri da yawa a tsaya a diba kuma za ka gani ba na shi wacce za ka gani cewa wani wacce zuwa alfajir ha annabi ya baka misali da keto alfajir amma za ka ƙara kuɗa wuri da yawa gama da kike kiran amma an sada ta ba ƙari abin cika me ya kawo haka aiki da ilimin falaki Allah sa a gyara magana ta biyu matsalar zaka aka samu rudu so da yawa kan daga jika nawa za ta kama wani ce malamin sun ce mu daga jika 200 ya mace malamin shekara hamsin ma da baya da ba da ke labarin hamsin shekara mutum da ke malamin shi wani ce ma jika 500 duk wani hira ce abin da nan sallar salama ke ɗora makan zaka cewa mamalaka shi zinarin wahala alayhi haulin wanda ya mace dinarin shirin shekara ta zagayo dan wannan abin da bai canzawa shari'a ta tsora zakka ga wanda ya mallaki dinari 20 kuma shekara ta kewayo an ɗauko dinari na shari'a an ɗora akan mizanin awo na zamani ko da dinar guda shari'a iya ba da garan hudu da yanci 25 duka bincike binciken ƙari wannan bai canzawa kowa yarda duniya kowa yarda garan dinar ce shari'a garam ɗin da yake shirin zara so 20 da baka garam 85 wannan a kullum bai canzawa garam 85 yanzu bai ke canzawa kudin shi ina so mu sanda sabon zakata sai gani kudin da na mallaka zai iya sayan garam 85 wannan kana nigeria kana libya algeria amurka duk inda kake wasu ka sani sabon ka ta tambaya nawa ne kudin garam kin zinariya a gama kudin garamfin zinariya ya kai so 85 ɗanga kudi na zai iya sayan garam 85 kuma na kudin sun shekara zaka ta kama a yanzu wani sashe shika 20 yan uwa da muna maganin yan miliyon 6 miliyon ɗaya shika 7 to kwanan nan na saka bincike ya ɗan ƙara amma da muna da sayi muna da sayi muna da sayi kusan zinariya abin awon kalifin akwai wani bentakat kara bentakan kara juzi kara sai kara hada ka tosu kara hawa hawa ce to wannan he wanda ce maka ashe ya bincika ma a dako internet ya ga an ce birki zinariya jika arba'in ne he buga maka ji miliyan hudu nawa wani ya buga maka ce a yan uwa annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu da abin da ake na riba da dabino da zinariya da alkama da shigir misali ka tayi dan bayyana kuma yace ba ba ƙari saboda ai a da kun riba da kike da binu da binu ai a da ko a yanzu akwai da binu wanda kilo daya jika guda ko bi kilo daya jika biya jika uku akwai irin ajiwa jika uku yi wani jika guda to annabi yana raye ma haka da binu yake amma manzo Allah ce in za a lissa ba a kan za a lissa zaka sai a lissa yi da min da ko mai karan ko ana aiki da min da kilo da wusuki in ya kai wuski biyar ko wuski na wani biyar ne ko wuski biyar ina da wuski biyar kenan wani wuski biyar mai tsare da alhali shi ne sabon zakka ba a da bala shi kuma annabi ya hana ko kana son mai kyau ya hana ka ban hukun ba ka biyu dan na mai kyau ne an hana an ce dimin da ɗaya kara kuma je ka sani mai haka zo ka sani tsada na jiki to yanzu yan uwa maganar zinariya yanzu zama yi nisayi sai ka zo tambaye ina so sun akwai dizu kara bata yan kara kaza kaza in zan yi sabon zaka he na doki kudin in a garin akwai da shi kara ko sai da kara da me zai lissafi wannan karakin wani abu ne na awo na zamani amma a shari'a duk ɗaya take da bentakat da bentakat haka sau kara a shari'a matsayinsu ɗaya baka ban wannan kara biyu ba kwallo ɗaya don ke na yanzu in muna son musan nisabi wani za mu ɗauka ventikal venta jizu a na shaƙi an wani ne ya kamata misali ɗan yasa ƙasa akwai al'umma ta musulmi musulunci ya da gatanci shi ne ya azamuna ma yasa sai ta gani wannan farashin za mu ɗauka yan wa an za a nan nijar abin da yake yawo mahi yawa jizu kara ventikan kara sai muka ɗauki tsaka tsakiya muka ɗauki jizu kara muka bar sel muka bar kators kuma ita farashin jirgin kara a saman kasuwa da fasan kara daban ne suka ban wani ya ɗaukar mai sati kwana shida a intanet saman kason duniya matakar kara ce wajen hajji da sabi ko na garbunin jikar bane matan kara ke amma in ka bincika kasuwar ka bincika kasuwar ne ya mai ko kano ko da makara za ka iya samun wannan garbunin a jikar talatin to kai an ce ka yi aiki da kwanar ke kudinka zai iya sayan garam 85 a dama garam ya kace ka kama kawo wani ba ina sai barashi kaso duniya daidai ne da kuma takan dago da mai tallar shirme ne shirme ne ka tambaya in kana yi kana kano kana da makara ka tambaya an kaje kaso dinariya kai jama'a ta mai dinariya nawa din garin da yake na dinariya a gaya maka sai ka yi aiki da farashi inda kake ba internet ba ba kaso duniya ba kenan mu akan haka ka ɗauki kowane mutum mutum dole ya ɗauka ba ka ce ba gaskiya dole mutum ɗauka zai dinariya ce inda an same ta inda an samu ko karama ko da zuka race inda an yi sayan ta kina kudin ga kazaka sai to amma nan kina hadda zewa wannan jama'a za ta diba amma mu zan yi tsaka tsakiya muka dauka na juju kara a jika 25 a yanzu kina akan haka idan mutum ya kai miliyan biyu da jika 125 a yanzu suka shekara shine zakka ta kama mu a da makaran ko a Nijar yan Kano su diba kai na su riba nasu nawa za su iya sayan zinariya mamu da ke jizin kara in tunan kara ce kai da sayi bai sa kara mai kima babba cewa ita ce ke tarar timin in jika ta kasar bai kasar latin kenan kama da ki miliyan biyu da jika ɗari biyar da hamsin don miliyan sabon fakan timin ita wannan don miliyan sabon fakan timin to duk wannan da mutum yi ɗauka ya yi kiyasi baka ce ya fi kuɗi karki mai kai nutsuwa kai aikin shi ko Allah ya taimake mu هذا رمى بسم الله
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتجبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ألا تقول للتاهي Allah ke wani magana mun sabkar da shi zuwa gare ka kuma littayi ne mai albarka Allah ya ga me dalilin sabkar da wannan littayi ce da ya dabbaru a yati don su tsaya su lura da ayoyin da suke cikin shi wanda ya tazarkar kudu da alba kuma mai hankali ya wa'azu da gargaɗi da ke cikin shi yan wa'ayoyi da makaranta na ƙarshe darasinmu na ƙarshe sun karantar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ga dalilin halittar samai da kasai da mu don wata manuwa saɓanin tsammanin kahure kurin Allah ya sama ya ƙasa a yi zuga ruwa a yi zuga a sha abinci a more kurin hatsa man da Allah ce a wannan zaton marasa imani shi ne bin kasai a ƙashin wani cewa jama'a idan muka rinci alƙur'ani za mu gane kuma hikimar Allah cikin hatta da Allah ya magana akan cewa za a daidaita masu imani da mutanen banza a ce dutse ne rayuwa ɗin ta duniya wannan ita yana da cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala da ya shirya kiyama hikima ce ba karama ba aka shirya kiyama ka sha wahala a nan ka sha kashi ka an zalunce ka ka yi wahala ta ibada kurin shi ke na ƙari amma an yi lahira a nan wanda ya bi dokoki na Allah ya sha wahala azumi da sallah sauran an shirya wani gida da zai huta in yaji can a cikin wani hutu wanda babu wani hutu a duniya sai lahira can ne gidan hutu gini kan anar ka huta ba suna ne ya ce idan kuma a nan ɗanwa nawa zai yi ɗanwa mutum ya zo ka tsarin hikimar Allah a nan duniya babu wani da kashin mulki zai zo ya arshe ma dukiya kuma ya baka kashi ko zai goma da kashe gaba daya kana kallo mutum ya ma zalunci wani mai wajen lokacin dukiyar ka ya amshe dukiyar ya kashe kai tsaye shi kenan shi kenan ya zama zai daba kiyama shi kenan kuna kare kamar sa babu hikima kenan a hikima da kallo ai ma hikari ta kai ci da kariya amma Allah ya shirya ko da ba a gaishe ba ya kore ya tsere ko bai tabuwa akwai rana da Allah ya shirya zai fitar kowa da kowa ɗan mulku da ya kashe gaba daya Allah ya mafi wani sami da rasu samarawa yanzu ga shi nan baka san wanda kake ka ba da ya tsere gashi nan duk abin da aka yi kuma shi kenan ta hikima kiyama kanta iya da cikin hikiman Allah subhanahu wataala ta haka yana Allah ce wannan Qur'ani ya saukar da shi don ku tsaya ku lura da ayoyi da suke ciki kun mai wa'azuwa Allah sa mu cikin masu wa'azuwa ne Allah ce gaba ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب na'am wa wahabna li Dawud Sulaiman Allah ya ce mun yi kyauta baiwa ga Annabi Dawud amma kyauta mi kyauta da Sulaiman ni'mal abd innahu awwab ma dalla Allah ya yi wannan bawa na shi waye Sulaiman ni'mal abd innahu awwab bawa ne wanda yake koma zuwa ga Allah yabo aka masa Sulaiman me wa kana iz urida alayhi bil ashi إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
iz urida alayhi bil ashi as-sakinatu lil jihad irin na masu hali mawadata sarakuna an kama Suleiman da wakan shi mugza masu gudu kuma aka asafinat ya daga cikin kyawun tsayuwar doki ya tsaya da awa uku daga daga daya ya cikin yawa ta doki kyakkyawa kuma dawakai ne mabuza masu gudu to wannan dawakai kamar da ake masu mai kuɗi a zuwa kamun shi dukiya yi ana huciya ana huciya iya ganin ana mai dafiliyar su suna huciya iya kallon waɗannan dawakai na abin burgewa masu kyawo sai ana nan iya kallo har lokacin sallah mace da yake yin sallah an ci tal'a faƙal inni habbabtu hubbal khair
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق na'am faƙal inni habbabtu hubbal khair an zikra rabbi yace ni dai yanzu na yi ta kenan abun wannan dukiya san wannan dukiya kallo da wannan dukiya ta sagaltar da ni an zikira rabbi akan ambatan ubangiji na mana sallah a lokaci hatta tawarar bil hijab bai bada asar har rana ta fada kuna mun kwada ta da hankali kulawa da wannan da wakai da shi to dalilin haka sai ta rudduwa alai Hmm, ba su ba suka sami shagala game da wannan ibadar ubangiji na sai ga matsala ce gwanda ya rabu da su ba shi kenan ba ya ce kome domin su fatafi ka masa hambi suki wa la'ana ya shiga tsara wuya da kwabiri duk yake to nan malamai magabata akwai masu ganin kamar suna basari cewa to doki mai yi shi kuma za a tsare shi a cire da kwawowa da ibn zira a tabari yake cewa wannan magana shi ma sai gobe bayan ta ba haka ba ne ya zubi ya ka shafa su ne ya kaza kaza zai kama kan shi ibn kasir ke ce a a a ruwaya wani tabbatatta ta a a kashin hakan mutum ya tabbatar da cewa sare su ne sare su ne har katada ibn kasir ke cewa maganar cewa doki me yayi za a sare kawar da zaka zace wani magana ce ra'ayi ne ba madogara bace ba ce ba abin da zai hana a shari'a ta akwai wannan abu dan almuhim musa da zahirin nasu nasu qur'ani ya sare su me aka ci aka yi ba a ci ba dai ya sare su qur'ani almuhim me a nan magana cewa kamar da ibn kasir ke cewa ko akwai ruwa tabbatanta nan sai ya cewa matar kasha da na a wada wada khairu minhu dole ba wani abu dan Allah an kabar wani abu kana san abu amma saboda Allah ta bar abin wannan saboda shari'a ta Allah to Allah zai ba ka abin da yi shi za mu ga wannan sababin da Allah shi kuma ya ba shi abin da ya wakar na kyawun doki a yi bula gudun ku a yi tafiya ko za mu ga a gaba kyauta baiwa da Allah mai dalilin barin wannan da wakari Allah ba shi baiwa iska tafi bolan a hau a yi bula gudun wannan shi ne zahirin magana kuma da yadda mutanen kwaye suka yi ibadar Allah kan kuru kaga wannan dukiya ce amma jin zahirin bar ibadar Allah guda ya sa ya mana ya rufu su gaba da ya yanka su gaba da ya bar su don sun sa shagala a kan mutum da shi ya Allah ce gaba
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب na'am nan kuma wata magana ce kuma sabuwa Allah ce wa laqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyihi jasada summa ana mun fitini kuma mun jarrabi Sulaiman mun jewa akan gadan shi ko su kujerar shi ta dawa zamu ce zamu ce akan gadan shi sarauta ko a ce kan abin hawan shi an jefa wani jiki kuma ya tuba ya koma ga Allah don wani abu ne sananne duk walmuhi walman tafsiri suna kawo ta isa ta shahara cikin kisoshin isra'iliya kuma duk mai jin tafsiri ya zai shita balle yin tafsirin da hannun zuwa kuma karanta ta masalar mai annabi suleiman kuma ce akwai ruwan suka inganta daga wasu da cikin magabata amma isra'iliya ne zuwa ga sayyidin musayyab zuwa ga ibn abbas shi sa wasu kawo shi ganin akwai dangane zuwa ga waɗannan magabata amma kamar ibn kasir haka ya kadi iya duk sun kawo magana cewa kwashe kwashe na isra'iliya amma abin ya shara a cikin zakatan musulmi me magana cewa suleiman iya da mace mai suna jarada ita aljarada jarada sun mata tsaye bane a kisan iya san ta kuma ya amince da ta in zai shiga ban daki akwai zobanye shi sai wadda wani zobanya sai ba ta ajiyar shi ya ba ta zobanya shi ta ajiyar ashe wai wannan zobanya a nan mulki dole ne shi ke kafin mulkin su kullum wai wannan zobanya a nan abin mulki yake shi na ga yau duk mun iya matsar siyasa masu mulki ta ga kan mutum da katin zobanya to yau an musulman ne don wani ta ta yi tsubu don wani ta ta yi tsubu to to ta ta tsubu duk mai yana ga mutum da siyasa ne ina bai sa addini wannan ina bai sa addini ba ga ga wani katin zobanya bai wani hasi musulman ne ƙarya ce ƙarya ce ya kasuwa sulman ya mulki da ikon allah kudu bai yi mulki ba da zobanya bai yi mulki zobanya ba kenan a kisan wai wannan zobe da ya ba matar shi yara da kai shi ɗan yanzu shi ɗan sai ya zo da kamar suleiman kamar suleiman ba ni zobanya ta taba shi iya sa zobe kudu ya koma shi ne mulki mulki na ma aka zobe yake kurin ya zo fada suleiman ya yi umarni ya hana ya shiga gida ya wuta ya yi mu'amala kurin suleiman da ya kare wanka ta ce ya ce zobe ta ce kaba ne ya da ta rika gan suleiman ga suleiman kurin shi ke ta kore shi sai ta ce ya kami yi wani kore shi ya da suleiman wai da mun mulkin a zobe shi kurin babu zoben ne haka yake cikin kisar ta ta yara kuma wai da ƙarshe suleiman ya zama abin zargi abin kwa ya zama har iya zuwa iya iya kwadago iya farauta iya dako ƙarshe wai abin da ya yawa wasu ka gano a kuma matsala ba mulkin dawo ba ka ne kuma wani abin mawa mamaki ba abin lakanci mawai har wajen matan su da mana ke zuwa sun ce sun gano shi da suleiman suna haila zai da wajen amma shi iya zuwa ko suna haila jiwa tsakaci abin akwai lakanci saboda menene a nan dai wa a takaice wannan kisa ce ta shahara wai wata ran bayan din kisa wahala ta kare bayan kwana 40 sai aka gano iblis aka ga gano shi ya zuba da gudu ya je zoban ya je zoban ya cikin ruwa ya je ma cikin ruwa ki ya ne ki ya ne sai sulman ya zo ya yi wani kwado ba sai maka mishi gaba almajiri ne amma shi sarrafa kihi a cikin kihi ya samu zoban ya iya sawa ya kuma sulman wannan kisa ta banza Allah duk a kwashe ne na isra'iliya haka ibn kasir ya ce haka ake ya to wannan nan nan da ake malaman suna na cewa kun ne menene wa alqaina ala kulli jasadan abin da ya tabbata a bukhari ko muslim dole mu yi aiki mun abin da ya tabbata a sunna a wajen ba kaga ba ba sai da ta ba annabi sulaiman yayi rantsuwa iya da mata dari yayi rantsuwa cewa yau dan yau sai ya je wajen kowace kuma ta hanya da mayaki maguji ma na mayaki da kowace ta ayyuka rantsuwa ana wani ce mace malaka ne ce mace kai ce ma insha Allah ya mace ne mutu ba Suleiman ya yi haka shi ya je wajen matan gaba daya ba wanda ta dauki ciki guda ta samu ciki shi ma bari shi ne ta sadaki haka wani suna suka ce shi ne kasan zai dacewa da matsayin sama annabawa da zahirin abin da inganta da nasu da sanarwa to shi dai in ma mai Allah ce da su ma'ana kenan ya dama an ce nahu awwa Suleiman wannan fitina da aka mishi ya koma ga Allah ya nemi sai na gafara da Allah yanzu Sulaiman ne yake kuma gaba qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to wannan addu'a ce Sulaiman yayi wannan addu'a sababin ta kamar da ya tabbata ko ruwayoyi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa Suleiman lokacin da gina Baitul Maqdis shi gina shi ya gina shi ya mai ginza ce bayan da ya mai gina musamman da ya kare aiki gini ne yanda Ibrahim ya yi addu'a ga Ka'aba shi ma ya addu'a shi ya roki Allah abu guda uku Allah ina roƙonka in ni hukunci ya dace da hukuncinka Allah ina roƙonka a nan da ya yi wani addu'a allah yana ka ban mulkin da baka taɓa ba ka ba kowa shi cikin bayan ka ba kowan ba ne ba haka allah yana roƙonka duk wanda ya zo wannan ɗaki da niyyar ziyara ya sallah ciki kai wata da zini tare da shi a kawata mai duk abin da ya zo shi zini to a kira a cikin wannan addu'a ce wannan addu'a take qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah ka gafarta mana Allah gafarta mana yace wa habli mulka Allah ka ban kyautan mulkin mulkin da la yanbaghi li ahad min ba'di mulkin da bai dace ba ba wani mai iya samu shi bayana ko ba ko na mutu shi wata rawa ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah asuba ce haka ga haka ya rido a bayan ya gama hannu haka bayan qala rasulullahi kun kana ba saba yi ba ya ce za mu totarwa musulmi ya su ya ce a uzubila a uzubila ninka a uzubila ninka fitar su lafiya ya ce muna wannan sallar shekar ne ya gito su ba ta masallata shi ne na shaƙe shi sai da na lema da halishin shi a hannuna da zazzar yawo ya shawo ya ya shawo ya shi ya shaku ya shaku ya zazzar wa halishin halishin na jahilin halishin shi a hannuna inda sha wuya ya ce na so in ɗari mai shi a ɗaya cikin wannan cikin wannan masallaci a bayan ƙariyar suna kallon shi ga shi ɗan shi ɗan ya ce sai na tana addu'a ɗan wana suleiman rabbi ga fili wa hafili mulkan da ya fi gili a lami ba a ji sai na saki shi don suleiman shi ka ɗari na jiri shi ka ɗari na jiri ba shi kashi ta ga manzan Allah ma ce bai ɗari ne a ne ba shi kashi ba zai zai zai wasu tana zuwa ana ba zai kashi ɗan cuta ɗan damara wani wani da ya wani wani wani iya buga mara lahiya ya ce wani jini ne bugu to a nan da ya ce annan ma ce ba sulman ya kaɗai ta tsaye ba shi kashi shi zai tsaye mashi a jikin jigo ana kallon shi ba wani wani ana kallon shi ba shi ɗin kashi wani annan sulman ne manzala ma ce biyu ba ya so yi tana da ɗan shi Allah shahid da mu yace kenan Allah ka ban mulkin da bai dace ga kowa bayana kuma yace innaka antal wahhab al wahhab kinan abu ne Allah kai mai kyauta ne mai baiwa ne kinan abu ne mai sauki a wajen Allah ka ba haka kuma Allah ya bar shi to fasakhana ففخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب na'am Allah ce fasakharna lahu riha Suleiman kuma can ya bar da wakai saboda Allah sai Allah ya bashi wani abu da zai ba wannan kuma amma ka sauƙaƙe mai iska kurum iska tajiri bi amri kun zazo a yi tafi tafin ƙato girman tawagashi kun iska ɗaukar mu kin zika za da mu kurum kurum zai ta a yi kurum ɗaukar mu ka za da mu kurum shi kenan kun shi kurum ya sama eh allah iko da allah ba shi da allah ba shi da bakarta ya ce tajiri bi amri wani iska tana tahiya da umarnin suleiman kai muri kaza tsaya a ja burki a tsaya kuma ce ruha cikin nutsuwa ba kwaramniya ba tsoron yin hado mai tsari ko fifike tsaya ta da hankali a ruha cikin nutsuwa kuma wannan wai haisu a sa duk inda ya so kurin shi cikin nutsuwa wala ga muka bi taske gudu wa sha kuma hawa sha tahir take da safiya zuwa mace sai wata guda take eh da safiya zuwa rana zuwa mace tahir wata guda take a wani guda ta yi wuce karar kai wata ka sa akwai bi tasko rundu gudun a wani karfin guda take ta kira sa akwai gudu ta yi a cikin kuma wannan ana tahiya haka take tahiya cikin nufi na malamai koi suna kama misalin wani da abin yake tahiya wannan kuma abin ya saba sunna ba cewa ana tahiya sai wani manomi iya cikin gona idan ka sama kari suleiman ka Allah ka bar suleiman ka ba shi ka ba Allah dauda Allah miki iya abin ya buge shi Allah ya ba suleiman wannan kasa iska take mai sauki kamar take mai mun turuwa mako turuwa da Allah ka mishi turuwa da magana Allah ka zulman ba mutum turuwa iska take mishi sunan mai magana wannan bawan Allah ya ce iska ta sauko a komo wajen wannan bawan Allah a komo aka sauka shi bawan Allah me kace a ni ce ko ni wace a kai magana da ya maka mishi ya ce a ya ce na ce allah ya ba ar dawud mulki girma na ce ba allah ya gaya mata kalmar subhanallah walhamdulillah wala ya yawon lakabar sai wani mulki da ba ya sai wani abu da kai mulki ba kalmar wani da ima wannan daga nufin galibi ne jirgi ne kudu da iska ta ya a takaice dai wannan bayan allah allah ba shi wani mulki wanda inda ba don ƙur'ani ne kamar nusif haka ba nusif da ya ce ta ƙurani kawai ya ce bayan wannan ɓalace wani bayan da Allah bashi ya ce mun fasakar na lahun riha mun sau ƙaƙe mai iska ta ce zai bi amuri sana ta da umarni roha cikin nutsuwa haifa a sabdin da su kuma والشياطين كل بناء وغواص
Allah ce bayan wannan Allah ai ta sakar nan da ku zai ko cikin abin da muka sauke mishi shayati mun sauƙaƙe ma Suleiman shaydaru sai yanda ya da su kullu banna'in wa gawas duk wani ƙwararre injiniya na gini a cikin aljannu da kunun huto cikin ruwa neman dukiya ta cikin ruwa kai abin da kai kai gina kaza kai kuma jakaka wani fudu ko saboda ce da abin da ke bukata kurin ga masu gwagwannan su gabannin gini injiniyoyi gabannin shiga ruwa a ɗauko arzikin ruwa kowane kuma sai abin da ce za a yi duk wannan allah sauke masu mansu gaba ɗaya kulla ba na ce kulla duk wani ƙwararren magini cikin aljanu da wani duk ƙwararren mai fito cikin ruwa allah ya gode musu wannan ma'aikata ne injiniyoyi da ƙwararrun shiga cikin ruwa ya ce wa akharina وآخرين مقرنين في الأصفاد kuma wasu aljannin 'yan shegantaka ga suna a ɗarme a cikin da baibayi an ɗarme su ana ba su kashi wasu na aiki wasu na kashi kuma aljannin ne a ɗarme su wasu yi aiki wani taurin ka ba shi kashi wannan baiwa da allah masu yi sai Allah ya ce haza a هذا عطاء
hadha duk wannan baiwa da aka ba Suleiman ta iska ta wannan alforewar aljannu da duk wannan din gaba daya Allah ta hadha ata'una Suleiman wannan kyautar mu ce ta mu ce ata'una da haka famun au amsa ko ka bada ko ka hana da gari sabba mai bintikarka an ba ka kura eh ba mai bintikarka ka hada ka hada ka hada ka ba ba mai zakka a kurin an ba shi abin da yake ko ka bada ko ka hana Allah ce famun au amsa ka bada baiwa kyauta a ciki ko ka rike ka bada ba ba gari ba mai bintikarka Sulaiman kyauta ce ta Allah ba shi kura Sulaiman ba alayhi salam أتو إن له عندنا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أتو وإنه وإن له عندنا فكت أي سليمان في الدنيا سمولي آآ أقاربا wannan yace wannan wata kyauta ce ta duniya wa inna wa inna lahu indana shi Sulaiman a wajen mu kenan a wajen Allah bai kuma ka Allah da zurfa iya cikin bayan Allah da kusa husna ma'ab can ma kyakkyawar makoma can ma haka Allah zai wuce zama da ke Allah kenan ci gaba
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
duk wannan kima ta Allah kalli Allah aka ga cewa mai can mai mai jamun wanda ka tana sulmana ko Allah ya yi jaraba ka da jin daɗi kurin ka more da more wanda kurin da zai an jaraba sulman jarabawa ce amma da kayan jin daɗi da more to ga wani cikin bawan an jarabe shi da matsala Allah ke nan mu duka annabawan Allah ne ko ne jarabawa ce a karkai hukunci Allah gama wanda ba za ka ci ai Allah ba ya Allah wani lage ma Allah duke ta kare kudin sun kare ko ba na iya ka ce kai wani wani abin ma Allah wani ba wani kafa ce ba saka kun waje maka ba ka sani ba Allah ya ka duk wani annaba Allah ne kuma ko ne kuma kusancin Allah ne amma Allah ma wani jarabawa da arziki da sarauta iyaka ne ga ta nan shi kuma ga Allah ne jarabawa da da matsala Allah sai ya ci jarabawa Allah ya ce wa zukur abdana ayyub ka ambata mutanenka bawon abdana akwai takilif akwai bawon allah sai ka ambata ka ba mutanenka labarin bawonmu ayu izina da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji abin ya kai gaya cewa an ni masanin shaitan da yusufin wa'ata nan ladabi da kaskantar da kai na annabawa ya sami sarrabawa mai kudi ne kudi su tsari kam da abin da marasa tsari mai iya ne diska mutu ba da iya mata baka kuma lahiyar allah amshi lahiyar da ke ta allah amshi ta ko na ɗaya wani bala'i ko na ɗaya bala'i ko na ɗaya bala'i na gama ka bala'i ka san cin zaji a amshi kudin gaba daya wani mata talaka damu bai shi bai matsala da yawa bisa jin daɗi ba ka ga mai ɗan sabar jin daɗi haɓa ba dai wani bala'i ba dai bane kowa sani to shi iya da allah mishi iya akwai allah mishi lahiya allah mishi yau kuma na ruwa inganta ta tabbata ba wani su ba ka ta tabbata annabi ya bada mana shi annabi ayub ya zamana cikin wannan matsala shekara ɗaya ba shekara goma ta takwas yanzu wani sabon matsala shekara ne adda ya ci abin shuru hanzu Allah kyale shi shekara hanzu amma ta adda abin hanzu shi kun shi ke yadda kare sa guda ga ta shi kun mutum ka ce shi adda mai kun Allah maza amsa sha takwas ya yi kuma yi haƙuri ba gajiyawa yanzu bayan shekarun sun kare ne shi ma wani ya ga don a san waye mata ta shekaru Allah ma yanzu wancan ka bar cikin neman Allah don wannan jaraba kuma ka shi ga bikin Allah ma Allah yayi mini ya kamar ya gajiya ba hatta abin da ke gaya ya addu'a ne a kaikaice don Allah ba kai tsaye Allah ba lahiya ya ga abin koyi maladabi sai dai merja Allah sai ta ya Allah ni dai shedan kaga shedan ya shahidi da cutarwa da azaba Allah wata Allah ce Allah kai mai gafara ne Allah mai rahama ne Allah haka yadda Allah ta fiye da kai ba to yanzu lokacin ƙariya ya zo jaraba ta zo ƙarshe mai Allah ce mishi urkud bi rijli اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب na'am Allah ya ce urkud bi rijlika hada muqtasadun baridun wa sharab na mun ruwa ta inganta bayan shekara 18 Allah yanzu ya zo karshen lamari Allah zai dauki mai komai kurin matar ta ta kame abinci sai ga mala'ika ya zo an ba shi umarni inda kake gabkuru buga kasa ko buga kasa abin kuma kasa abin da ya huto baridu wa sharab ruwa ne mai sanyi ka sha kuma kai wanka kahin da dawo annabi ayu ya yi wanka jiki da mai daidai mai rashin lafiya ya cuta ta ciki ta zubi ya yi bas ya koma lafiyayye da ta zo isko shi a wajen ta ce bawan Allah tambayar miji na na tambaya bawan Allah ayu ayu ce ni ta ce za ta kaka zane kaka zane miji na a ayu wani mai gaya mu kun ta ce kaka zane karshe ne ya ce ni daga ba ta gano shi mijinta ne Allah ba shi rai yanzu Allah ya ɗauke cuta ciki da wuce ruwa ta inganta ba za a sanar ce iya da baga wurin da ake kalace a sha'ir da alkama wuri biyu ne inda ake keɓe ko a tara alkama ko sha'ir abinda ba ma ko ba ka mishi allah ya sa aka yi ruwa ruwan zinariya shu daga sama ta zubo ta cika wurin da yake alkama ya cika tab da zinariya wurin sha'ir shi ma kamar ruwan azumi aka cika wani mazalaci yau kuma mai sauran arzikin duniya ga zinari ne ga azumi kuma kaya guda kaga arziki ya dawo sama da da arziki ya dawo gaba daya tam sama da damar duniya ya sabon duniya ya sabon duniya layya ga kudi ga layya Allah ka barara ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ɗan uwa ka hinna akwai ɗan uwa wanda muke nan komi hidima da shi baban gida Allah ma tsohon shi rasuwa ta cikin addu'a Allah shi ta gafarta mata amin اللهم اغفر لنا محمد محمد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sauran karatu